الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي حتى يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan safiya ta lahadi wadda ta dace da sha biyar ga watan rabi islamin shekara ta dubu biyu da dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijira sha biyar ne da yago wanda kuma shi ne sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin mu na sharhin waraka fi usul um, wannan kuma shi ne darasi na uku ke nan ko darasi na uku eh alhamdulillah darasi na uku ke nan um, ina muka tsaya a mun abin da wato ya kawo mana ta'arifi ne na waɗansu mustalahat ta'arifin bi ba'd mustalahati ilmin usul sai muka magana akan al-fiqh da al-ilm da kuma al-jahl sannan sai al-ilm akwai al-ilm ad-daruri akwai kuma al-ilm al-muktasab al-ilm ad-daruri muka ce shine ma la yaqau an-nazar al-mustadlan an gane ku gane abu ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyar dinnan kamar ji gani ɗanɗano na harshe shaƙa na abin nan ko ka taɓa abu kai in yi magana kan wani sannan sai al'ilmul muktasa fahu al-mawqufu ala an-nazar wal istidlal shine dukkan ilimin da ake gane shi ta hanyar bincike da kuma kafa hujja al-ilmul muktasab ana kuma kiransa al-ilmun nazari wato waɗansu ce al'ilmu ilmani ilmin daruri wa ilmun nazari ko ka ce al'ilmun nazari ko ka ce al'ilmu al-muktasab da ce ma'ana su ɗaya to wannan lissafin na yi gane na samu na warke na na wayo to da kyau malam karanta mana da muka tsaya da wato kuma sai muka yi magana akan azzannu da kuma ashak muka ce azzannu shine tajwizu amrayn ahaduhuma azharu min al-akhar wato yiwuwar abu guda biyu amma ɗaya ya fi ɗaya rinjaye abin da ya fi rinjaye sai a ce masa azzannu abin da yake ba mai rinjaye din ba sai a ce masa alwahamu an fahimta ku sai kuma a shakku ta juri da aurayin la maziyata li ahadihima ala al-akhar to za mu tashi akan usulul fiqh da yake bismillahir rahmanir rahim
wa usulul fiqh طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة بالترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين.
wato abin da yake nufi da usulul fiqh a istilahi shine turquhu ala sabil al-ijbal hanyoyin gane fikihu suna cewa turuqul fiqhi kuma suna cewa adillatul fiqhi dalilai na fiqhu an gane ko su ne wato abin dalilan da da su ake gane fiqhu su ne abin da suke nufi da turuquhu turuquhu ala sabilil ijmal dalilan fiqhu dalilai waɗanda suke jumlallu a jumlace ɗaya kenan wa kaifiyatul istidlal biha da kuma gane yadda mutum zai kafa hujja da su wato sharuɗan da mutum zai kafa hujja da wannan dalilan kun gane idan an ce turkul fiqhi ma'ana yana nufin adillatuhu al-ijmaliyya adillatul fiqhi al-ijmaliyya أدلة الفقه الإجمالية كمر من كمر كفي الأمر للوجوب الأمر للوجوب كمر كما النهي للتحريم wannan ka'ida ce amma da ka ce al'amru lil wujub duk inda umarni ya zo cikin qur'ani ko hadisi ne kake nufi yana nuna wajen umarni da sallah yana nuna wajibcin sallah umarni da zakka yana nuna wajibcin zakka umarni da azumi yana wajibta yana nuna wajibcin azumi hana zina wannan hannun yana nuna karhanci ne ko haramci haramci hana sata yana nuna haramci ina fata an fahimta hana kisan kai yana nuna haramcin kisan kai din kenan duk inda umarni ya zo ko cikin qur'ani ko cikin hadisi haka ake mu'amalantar da duk inda umarni yake fa innahu yusidu al-wujub duk inda hani yake fa innahu yusidu at-tahrim kaga wannan dalili ne am ko kace qa'ida amma menene qa'ida amma ba wai kana nufin umarnin sallah kana nufin kowane irin umarni na sallah na azumi na alwala na wanka kowane irin umarni haka duk lokacin da kace hani kana nufin kowane irin hani ba wai kana nufin hana sata hana zina kadai ba dukkan wani hali da ya zo cikin Qur'ani ko hadisi kawai yana nuna wannan abin da aka hana ya zama mai haramun kenan haramun ne duk abin da aka hana an hana shi ne dan kasantuwar sa haram duk abin da aka yi umarni da shi an yi umarni ne dan kasantuwar sa wajibi to kaga wannan yana daga cikin adillatul fiqh ma'ana al-qawaid al-ijmaliyya ina fata an fahimta alkawa'id al-ijmaliyya ka'idoji ga mammu wanda idan mutum ya san su sai ta gini a kan to maganar cewa umarni duk inda ya zo don wajibi ne ka'ida ce amma to kuma yadda al'amari yake duk ka'ida amma kad yustasna fiha ba'd al-afrad al-mundarija ta'ata ina fata an fahimta kamar a ce ne idan an tashi da karatu kar wanda ya fita daga nan wannan ka'ida ce ne kar wanda ya fita ta tafi kowa da kowa malamin da ya karatu shi sai ya fita wani daga cikin ɗalibai da suka halarci karatu sai ce an ce kar wanda ya fita daga nan gudun malam ya fita fitar malam ta nan bayan an tashi shi ya shiga cikin wannan ka'idar ko ya fita ya fita daga shi da wannan lafazin am din ne shi bai shafe shi ba saboda menene zai sa bai shafe shi ba tunda an ce kada wanda ya fita sana lafazin wanda kuma ya gaskato akan malamin ya gaskato akan dukkan dalibai da suka halarta to amma karina ta cewa dama ta nan ya saba shigowa ta nan ya saba fita domin inda ake zai fita sanin ya shiga sanan gurin abin da zai faru wata rana an fita na jiran malam sai ya keto jama'a ya tura kafaɗar wannan yi sai aka fahimta ta hanyar karina cewa shi baya shiga karkashin ne wannan ka'ida amma da to shi sa duk inda ka'ida amma take babu mamaki a samu waɗansu ba'adu afrad ba'adu afrad al-mandarja ta ta mustafna لا بد من استثناء بعض الافراد المندرجه تحتها انا انا توجتيا ina ba ta an fahimta ah yanzu ka zo ka ce duk umarni dan wajabci ne sai ka samu wata karina wadda ta kawar da wannan umarnin daga wajabci ta mai da shi mustahabbanci kuma an zo an ce duk hali haramci ne ka iya samun wata ka'ida ko wani dalilin da daban da zai cire wannan hannun daga mai daga haramci zuwa ga karhanci ina fata an fahimta manzo Allah sallallahu ya hana kun ga hadisan duka guda biyu tare da juna ya hana namiji ya yi wanka da ragowar ruwan da mace ta yi wanka da ko ita mace ta yi wanka da ragowar ruwan da namiji ya wanka da shi sai dai ce wani yanzu tarifa sai dai kowanne ya tsoma hannunsa ya ɗebo in sun yi tare wannan babu da shi shi yana ɗiba in suna ɗiba ba wani ne yayi wanka da ragowar wani ba amma idan shi ya gama wanka ya rage a cikin bokiti sai to za ta yi wankan janaba da shi ko ita ta gama abin da ta rage ya zo zai wanka da shi manzo Allah ya ne ya hana me za mu fahimci wannan hanin duk wanda ya haka ya aikata ne haramun to amma kuma sai ga wani hadisin a gefensa manzon Allah wata rana ya yi wanka da ragowar ruwan da maimuna ta yi wanka sai muka fahimci wancan hannun da ke cikin wancan hadisin shi yana nuna haramci sai dai nuna ne karhanci kadai ina fata an fahimta manzon Allah ya yi haka lidilala alal jawaz lakinnahu mana'a min zalika lidilala alal istihbab bima'ana anna man man istasala bi fadl zawjatihi lam yartakib ma huwa muharram shar'an kullu ma hunalika innahu tarka al-istihbab kawai ya bar abin da yake mustahabi amma dai bai biyawa haramun ba ina fata an fahimta to kaga wannan ka'ida amma ta annahi lit-tahrim a iya samun mai wani abu ya fita daga karkashin ta gurgurdan yadda zamu ga ko ta karina ko wani dalili ko da sauransu ina fata ana fahimta wannan da ke na'am ba a da'awar kususiya shi ne zai kawo dalilin da ya sa ya zama kususiya ina fata an fahimta na'am ban ji ba a ba a wannan maganar da masu a tsakanin me ya zai haɗa ta tsakaninka da matar wani kayo kai ke wankan janaba kai wankan janaba ma الله رزاق تركه على سبيل الإجمال dalilan sa a jumlace shine ake kira wato gane dalilan fikihu a jumlace wa kayfiyatul istidlal biha da kayfiyar kafa hujja da su ma'ana ga ka'ida amma ka riga ka santa to kuma ya zaka ka kafa hujja da ita ka tabbatar cewa babu wata mu'arada tsakanin da wani ka kiyaye sharuɗa na kafa hujja da wannan ka'ida ina fata an fahimta to wannan shine kayfiyatul istidlal bi wato shi dai usulul fiqh abinda suke cewa ko don lokaci abu ne guda uku abu na farko gane alqawaid amma ka'idoji ga mammu kamar al'amurin wujub annahi da tahrim da akhirih sannan kayfiyatul istidlal biha ma'ana sharuɗan kafa hujja da wannan ka'idojin sannan abu na uku halul mustajil siffofi na shi ne kafa hujja din gane waɗannan al'amuran guda uku shine ne usulul fiqh ka san qawaid amma ka san sharuɗan kafa hujja da su ka san siffofi na mai kafa hujja din da su waye mai kafa hujja da su shine al-mujtahid ko ka ce al-mufti wanda zai fatawa ba haka kawai zai fatawa ba sai ya san ka'ida amma kuma ya san ya ake yi da amali da waɗannan qawaid amma din ina fata an fahimta yana da sifofi ne yayi fatawa to wannan shine gane waɗannan al'amuran guda uku shine usulul fiqh wanda duk bai gane waɗannan al'amuran guda uku mutum bai san usulul fiqh ba duk abin da za a zo a faɗa nan gaba za a zo a faɗe shi ne wato don ya taimaka wa wannan din duk faɗin usul fiqh ya dan ya dan kullu cikin wadannan al'amura guda uku alqawaid amma kayfiyatul istidlal biha bayan ka fito wannan da ma'anan kayfiyatul istidlal biha me kayfiyatul istidlal biha ai za ka zo ka ga lafazi sai ka ce hadha lafaz yadullu ala al-umum ko yadullu ala al-khusus hadha lafaz khas ina fata an fahimta وهذا عام هذا مطلق هذا مقيد اي لفظة ne ka gani kike ta'amuli da su to ka gane ma'anonin waɗannan lafuzan a yana daga cikin kayfiyatul istidlal da da in baka san ko za ka kafa hujja da su ina fata an fahimta to kuma wanda zai haka ne shine wanda yake da wadannan sufofi na musamman sufofi na ilimi sufofi na takawa sufofi da sauransu kamar da bayanin su zai zo nan gaba don haka a nan gurin waɗansu daga cikin malaman usulul fiqh suke ganin ta'arifin usulul fiqh da cewa turquhu ala sabil al-ijmal wa kayfiyat al-istidlal biha akwai kusurun fi ta'rif kamar ya take don shi sai faɗi bangare guda biyu cikin bangarori guda uku na usulul fiqh sai ya faɗi al-adilla al-ijmaliyya kayfiyat al-istidlal biha amma bai faɗi حال المستدل بقى يعني صفات المستدل وهو المفتي فأما أذن شيء zai zo nan gaba ya kulla babi akan al-mufti bai haɗa shi a nan gudun ba ina fata an fahimta zai kawo shi nan gaba yace wa ma'ana qauluna kai kayfin istidlal biha abinda muke nufi da yadda ake kafa hujja da su a turqul fiqh al-ijmaliyya tartibul adilla jeran da dalilai fi tartib wa taqdim dangane da fi tartib wajen jerantawa wa taqdim da gabatarwa wa ta'sir da kuma jinkirtarwa wa ma yatbu zalika min ahkamil mujtahidin da abin da ke jin bayan wannan na hukunce hukuncen masu ijtihadi abin nufi haza dalilin am wa haza dalilin khas dole ka jera ta don ka tabbatar cewa wannan khas din ya fita ne daga cikin mai wancan am din wannan muqayyad din ya fita ne daga cikin wancan mutlaq din jera ta dalilai sannan kuma idan ta dalilai sun samu ta'arudi ka ga cewa me ya kafata ka fara yi shin da zaran dalilai sun samu ta'arudi abubuwa guda nawa ake yi ko dai a yi da'awar annas ko kuma aljam'u haɗa dalilan guda biyu da ake da su ko kuma at-tarjihu ina fata an fahimta wani hadisi ya zo ya ce kaza sai wani hadisi ya zo ya ce kaza misali hadisi ya zo ya ce dukkan mutumin da ya shafi zakaransa to sai sake alwala wani hadisin kuma sai ya zo a gefe ɗaya sai ce a inna ma huwa bab'atun minka ai gaba ce a jikin ka ba komai a kanka kaga an samu ne ta'aru sun karo da juna a zahiri tsakanin wancan hadisin da wannan to dole kai ɗaya daga cikin al'amura guda uku ko dai da'awan nafs ka ce ɗaya ya shafe ɗaya ko kuma a tarje rinjayar da ɗaya akan ɗaya ina fata an fahimta ko kuma mai aljam'u wato har hada su to cikin waɗannan ababen guda uku ai ba dukan su ba gaba ɗaya za ka yi su lokaci guda ba sai dai ka yi ɗaya ne to ga ka'ida dole akwai wanda ake fare ake kokarin a fara yi idan ya ki yiwa sannan mai bi masa idan ya ki yiwa sannan mai mai bi masa waɗansu har za su zo su ƙara da abu na hudu sai za ka yi a tawakku misali ka zo ka kalli dalilan da ka kalle su wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai kai kokarin ya za ka ka hada su kai aiki da su dan ka'ida kullum haɗu dalle guda biyu a aiki da su ya fi amma kafin ka zo wannan marhalan haɗa kai aiki da su bincike kamata ka yi wannan ya inganta ya inganta wannan ya inganta bai inganta ba to ka ga nan gurin ba ruwanka da wannan wanda bai inganta ba kai da kai ne aiki da wanda ya inganta ka ga nan at-tarjihu ke sai ka zo kai bincike wannan ya inganta eh wannan fa shi ma ya inganta to a nan gurin ka ga dole a nan gurin ya kattun da sun yi ta'arubi ya zai yi in yi aiki da su ta yadda ba su ci karo da juna ba wani zai kalli wannan hadisin da ya ce dukkan wanda ya shafi gabansa ya yi alwala abin da yake nufi idan mutum ya shafi gabansa da ganganci wancan da ya ce ina mahaifar za su yinka yana nufi idan ka shafa bisa ga kuskure wanda da ya shafi gabansa bayan ya alwala bisa ga kuskure ba da niyya ba ya ji ya gazi tsin wannan sa'a wannan su ya kwance ya biya tsaura sai wajen wannan sai ya taɓa gabansa ba tare da niyya ba alwalarsa tana nan amma wanda ya taɓa da gangan alwalarsa ba ta nan in mun ba da waɗannan ma'anonin guda biyu muka ba wannan hadisi wannan ma'ana wannan muka ba shi wannan ma'ana za su ci gaba da cin gaba da juna wani ya zai cewa ba haka za a yi ba ana nufin wanda ya shafi gabansa da nufin jin daɗi ya shafi gabansa da nufin ya ji daɗi saboda kila gauransu ya dame shi wancan kuma ya shafi gabansa ba da wannan manufar ba wani dalili na daban to duk wanda ya shafi gaban su da nufin jin daɗi alwalarsa ta warware wanda ko ba da nufin jin daɗi ba ne wani dalili ne kadai to wannan alwalarsa ba ta warware ba in muka ba su waɗannan ma'anoni guda biyu za su ci gaba da cin karo da juna wani ya zo ce a ana nufin idan mutum ya shafi gabansa ne shi to alwalarsa ba ta warware ba amma in gaban wani ya taba alwalarsa ta warware waɗansu za su ga waɗannan in ma mun ba su waɗannan ma'anonin za su ci gaba da cin karo da juna to wannan shine aljam'u haɗa dalilai guda biyu su aiki da su ta yadda wannan ka fuskantar da shi wata ma'ana wannan wata ma'ana ta yadda ba za su ci karo da juna ba idan wannan ba zai yiwu ba sai da babu yanzu za a yi ka ba su ma'ana daban-daban dole kawai tare suke da juna ina fata an fahimta to dole ka zo da awar annas ina fata an fahimta to kuma wajen tabbatar da nas kaga dole sai ka koma zuwa ga tarihi ayyuhuma al-mutaqaddim wa ayyuhuma al-mutaakhir wanne ne ya fara zuwa a tarihi wanne ne ya zo daga karshe su suke da aure wanda zo daga ƙarshen ya shafe na farko ina fata an fahimta yanzu misali akwai hadisi na alma'u min al-ba'i ma'ana bayan da za a ce yi amfani da ruwa wajen yin wanka har sai in mani ya fita daga jikinka abinda wannan hadisin ke nunawa da a ce mutum zai sadu da matarsa sai zanto mani zai fita ba a jikinsa ya sadu da ita saduwa yadda ɗan namiji ke saduwa da ɗan mace zakarinsa cikin farajinta amma ban da fita daga jikinsa ba duk ga wannan hadisin akwai wanka a kansa babu wanka a kansa amma kuma sai wani hadisin ya zo idan ta kalku tanani wajabal guslu lokacin da gaban namiji ya haɗu gaban mace abinda su malaman fiƙi suke cewa mazubul hasafa boyan kasaba boyan gabansa a cikin gabanta ko da ya mani ko da bai mani ba zai wanka to wannan hadisin ya ce kaza wannan hadisin ya ce kaza kuma kowanne ingantacce ne dukkanin su muttafaqa alaihi shaytan bukhari da muslim kaga ba magana ka ce wannan ya inganta wannan bai inganta ba to babu yadda za kuma ka iya hada suka aiki da su gaba daya domin ko kai wanka ne ko karka yi to wani irin abin da zai yi yin wanka rashin yin wanka kuma a lokaci guda ba zai yi ba to idan aka koma ga tarihi sai a ga cewa a farkon musulunci ne manzo Allah ya nuna idan mutum ya sadu da mace bai yi mani ba babu wanka a kansa amma daga karshe an nuna idan ta kalki ta dani wata balbusu matukar mutum ya sadu da mace ko da mani bai fita daga jikinsa ba dole sai ya wanka kaga anan me ya faru annas nasaka ahaduhum al-akhar to kaga ta'amuli da irin waɗannan lafuzza shine abin da ake kira usulul fiqh gane waɗannan al'amura to kaga mutum wato kamar ba zai samu ɗanɗanon fiqh ba sai in ya san me usulul fiqh kusa ciki ta babu ma yadda a ce wani fakihi ne sai in ya san usulul fiqh da in baka san usulul fiqh ba sai a ce ka zama fakihi ka iya zama almajirin fiqh ka karanta littattafai akan wata mazhaba sananniya an karantar da kai masail na fito ba tare da sanin dalilai ba kamar yadda muka faɗa da in ce farallan alwala gudana ne ka ce biyar sun manta gudana ne takwas ya aka yi suka a a farallan alwala kai gudana ne ke dan malikiya ka ce bakwai sun manta guda takwas farallan sallah gudana ne goma sha biyar wani ne wani ne ka zane idan ce menene dalilin ka ba za ka iya kawowa ba to kenan gurin ba ba ba ba ba fakihi bane ba masanin fikihu bane ba a dalibin fikihu ne shi fakihi shi ne wanda ya rubuta wancan wanda yan an tambaye shi dalili zai iya kawowa ko sahihi ko da zai da iya kawo dalili amma ko da ba za ka iya kawo dalili ba kai mukallidi ne mukallidi kuma ba malami bane ba ina fatan kuma ne da to bayan za a yi ka san fikihu sai in ka san ne usulul fikihu wanda ka san usulul fikihu ba zai zama fakihi ba amma ya iya almajirci karkashin littattafai na malaman fikihu sai sai ce mai abuwabu usulul fikihu na'am na'am wato ka ga lokacin shi yasa ba na so in kawo misali sai sai mu fita daga cikin abin da muke yanzu yanzu ka fahimci dai me yasa na kawo wannan bayanin kun dai fahimci me yasa na kawo wannan hadisan guda biyu da kuma na faɗi waɗancan maganganu a kai to kaga dan mu gane aiki na usulul fiqh amma yanzu tantance wata magana ce mai mai inganci a kan wurin kaga wannan fiqh kenan wanda kuma shi ba shi yake ba to amma akwai tasabuk shigar juna tsakanin su ko alaka da juna alaka makusanciya waɗannan hadisai dai guda biyu ka'idar da malamai suke ɗauka shine aljamu aula min at-tarjih ma dama aljamu mumkinan bayna ad-dalilaini faljamu bainahuma aula min tarjih ahadihima ala al-akhar matukar hadisai guda biyu sun zama sahihai ko dalilai guda biyu sun zama sahihai ko matukar zai iya yiwa a haɗa su a aiki da su to hakan shi yafi sama da rinjayar da ɗaya kan ɗaya ina fata an fahimta domin rinjayar da tsayin za ka yi a kan ɗaya za ka yi ne bisa ga yaƙini ko bisa ga zato bisa ga zato to ta iya ka bar abin da lalle manzo Allah ya ce a yi shi kuma kai ka bar shi bisa ga zato amma idan ka haɗa ka yi aiki da shi fa ka tabbatar tun da manzon Allah ya ce kaza to akwai hikima ga kashin fadin sa kaza sai ka hada su kai aiki da su ba tare da sun fito da juna ba to wannan ya fi sama da karin jayi da daya akan daya daga cikin to da haka anan gurin wannan hanyoyi guda uku da malamai suke faɗa ko dai mu ce wanda ya taba gabansa da gangan alwalarsa ba ta yaure ba wanda ya taba a wanda ya taba da gangan ta alwalarsa ta yaure wanda ya taba da kuskure alwalarsa ba ta yaure ba ko kuma a'a wanda ya shafi gabansa da nufin jin daɗi alwalarsa ta yi wale wanda ko ba da wannan niyyar ba alwalarsa ta yi wale ba waɗannan maganganun guda biyu ko wannan hanyoyi guda biyu na jam'in wannan hadisai su suka fi inganci sama da hanya ta ƙarshe wanda take cewa ko idan mutum ya shafi gabansa ne ba da yake in ya shafi gaban wani wannan hanya ce ba ita jiddan wannan hanyoyin guda biyu su suka fi ina fata an fahimta saboda haka idan mutum ya shafi gabansa ba da nufin jin daɗi ba ba kuma da ganganci ba bisa ga kuskure ne ya shafi gabansa alwalarsa tana nan inda ma huwa bab'atun minka shi wani hadisin ke nufi wanda ya shafi gabansa da nufin jin daɗi ko da ganganci ba tare da buƙatar sai ya shafa ba kawai ya shafa alwalarsa ta wuri na'am أبواب أصول الفقه ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمفرد والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحضر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين جميل wannan yana so ya faɗa maka babuka da ake karantawa cikin usulul fiqh waɗannan su ne muhimman babuka da ake karantawa cikin usulul fiqh ya ce muna babu usulul fiqh aqsam aqsam ne aqsam kalam ka saka san zance ya zance ya kasu kashi kaza wal amri wan nahyi da umarni da hani duk wannan ana karanta al'amru daga cikin babukan usul da suke menene al'amru shi ne umarni na musamman daga wanda yake sama zuwa wanda yake kasa abinda yake nufi daga wanda yake sama ma'ana daga wanda yake shi ne shugaba shi ya cancanta ya yi umarni zuwa ga kuma wanda shi ne za a yi wa umarni wannan shi ne al'amru lokacin da uba ya ce wa ɗansa je ka yi kaza wannan ya zama mai umarni lokacin da shugaba ko sarki ya ce da talakansa je ka yi kaza ya zama umarni lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce da bayansa ku yi kaza ya zama umarni lokacin da annabi ya faɗa wanda suka yi imani da shi ku yi kaza ya zama mai umarni amma idan aboki ya ce aboki yi mun kaza ya zama neman alfarma iltimasi ya zama neman alfarma don za ka umarci abokinka ne tana sai yana akwai safar kai shugaba ne shi talakanka amma matukar aboki ne kuna nan duka maganin mutane ba wanda yake shugaba ba wanda yake abin nan ya da ka yi mun kaza kalmar yi mun kaza da kace masa daidai take da yi mun kaza da ɗa zai uba zai faɗawa kaga iltimas ne wannan kana neman karamcinsa wani yi kaza wani karkai kaza wani miko kaza wani wannan karamci kake ba umarni bane da shi yasa wani lokacin har sai ka hada da magiya da Allah wani mai komai lissafi na da Allah wani in ka je kasuwa ga sautu na ka sayo mun kaza wannan yanzu ba umarni kake masa ba sarki zai sa talaka sayo mun kaza da Allah sayo mun kaza shi umarni ke bayarwa ce shi ina fata an fahimta to kalman umarni dai na sama yawa na kasansa magana cewa yi kaza wannan ya zama umarni annahyu hani kalmar hani abin da take nufi wato neman ka daina wani abu yayin da na sama yawa na kasa umarnin daina kaza ya zama mai hani sukan faɗo wannan dan bambance tsakanin idan aboki cewa aboki karka yi kaza kamar shawara yake ba shi ko idan na kasa yake da na sama karka yi kaza za ka ce hani misali faɗin Allah ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina mu ne muke cewa Allah la tu'akhidna in nasina hani muke ko me ko addu'a addu'a dan mu na kasa da yi ne a sama subhanahu wa ta'ala ba zai yi wato a ce hani muke masa ba duk da cewa la idan ka zo da irabi ذاك في الناهية تؤاخذ في مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون وأمانا نقول هذه الصيغة لا تدل على النهي وإنما تدل على الدعاء معناها يدل على الدعاء menene karinan da ta sa muka cire ta daga annahayu ila du'a saboda ne li annaha sadiratun min al-asfal ila al-a'la ina fata an fahimta wa hada la yusamma du'a wa innama huwa aw la yusamma nahyan ka innama huwa du'a dan bayi ba zai yi su hana Allah cewa Allah karka kaza ba amma da Allah ce la taqrabu zina wannan menene nahyi ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأن بهني saboda shi na so muna kasa da shi subhanahu wa ta'ala ba ma za a hada ba ma mu karna to gane nau'ika na umarni gane nau'ika na hani za a zo a maganan al'amru sai kuma a ce siyagul amri sigogin da ake umarni da su ina fata an fahimta kamar a ce fi'lul amri su ake mustalata liduluki shamsi wannan menene siga ce aqimus salata wa atu zakata wannan siga ce ta fi'lul amri an gane ku ko kuma filin madari almajzumu bilam a sawa filin madari da aka sa masa lam an gane ku wani ya sta'afi fi lazina la ya juduna nikahan hatta yugune humullahu min fadli ya sta'afi fi ilin madari ne sai aka shigar masa da ne lam sai ta mayar da shi daga madari ya zama mai idan to amur kamar a kawo masdar ana nufin ismu fi'l al-amr ne idza laqitum alladhina kafaru fa darb ar-riqab ay darb masdar ne daraba yadribu darban ad-darbu masdar ne amma fa darb ar-riqab ma'ana fadribu darb ar-riqab amma sai a kawo shi dan mubalaga wajen umarnin ku lallata kafirai fa darbar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddu alwasaq fa imma mannan ba'du kaje kuma mannan ay fa imma an tamunnu mannan ba'du wa imma fida'an wa imma an tafdu fida'an dukkan su aka kawo masadir ba sai an kawo mai af'al din su ba ba sai an kawo af'al din su to kaga wannan da abu ne da ake karanta shi babi ne mai zaman kansa babu al'amri a cikin usulul fiqh ka san al'amr din ka san siyahu da sauransu sannan annahi shi ma babi ne mai zaman kansa ka san annahi din ka san ko me siyahu sannan al'am wal khas lafazi am babi ne mai zaman kansa a cikin usulul fiqh karanta al'am da ake nufi da al'am ta'rifin sa sannan menene alfaz allati tadullu ala al-umum akwai al'amru al'am kai ta'rifin sa shine kaza kaza kaza sai kuma sigogi na na al-umum kamar a ce ismul mawsul siga ce ta ne ta umum wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma shin wannan yana magana akan wani mutum ɗaya ne da ya ta da aka sani a lokacin annabi aya ta sauka a kansa ban da shi ba wanda aya ta shafa ko tana nufi shi da kowa shi da kowa da ya aiki irin nashi tunda allazi shi ga shi ne wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma sawa'un qala zalika madiyan yaquluhu al-yawm sayaquluhu gadan wa huwa dakhilun في هذه الآية لأن الذي صيغة من صيغ العموم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن اللاتي كذا اسم الموصول صيغة تلك تكين صيغ العموم ina fata mun fahimta gane sigogi na umum bayan ka san menene am sai kuma sigul am duk wannan abin da babi na cikin babuka na usul fiqh sannan kuma al-khas ina fata mun fahimta wato gane khas shi ma shi ga shi daga cikin sayyidul umum sannan al-mujmal lafazi wanda yake mujmal an gane ko shi ga shi daga cikin sayyidul umum kamar yanzu misali um, faɗin Allah maɗaukacin sarki والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لفظ قروء لأن مجمل دي ko da yake akwai sabani amma dai mu ɗauka misali idan mun ɗauki ra'ayin malaman da suka ce mujmal ne saboda alquru jam'in na alquru ko alqar'u lafz alqur'u yutlaqu ala hayd wa yutlaqu ala tuhuri ko mu ce abin da ake nufi da shi haila ko mu ce abin da ake nufi da shi tsarki waɗanda suka ɗauki cewa abin da ake nufi da alkuru tsarki idan mace an sace ta za ta yi tsarki nawa uku ta fita daga idda waɗanda suka ce a'a abin da ake nufi da shi haila idan mace an sace ta za ta yi jinin haila nawa uku kafin ta fita daga idda kila wani ya zo ce to me bambanci akwai bambanci ka'ida ba a sakin mace sai a cikin tsarkin da miji bai sadu da ita ba ta gama jinin haila ta yi wanka kafin mutum ya fara saduwa da ita sai ya sake ta bisa ga ra'ayin cewa tsarki uku za ta yi wannan tsarkin da aka sake ta a ciki na ɗaya kenan idan ta yi jini ta yi tsarki biyu kenan ta sake yin wani jinin ta yi tsarki uku kenan ta riga ta gama idda dan an samu talafta kuru kaga anan jini ne to kenan biyu jini biyu kenan dan sarki uku jini biyu kuma ta fitar da idda wanda shine ra'ayin malikiya amma idan muka ce a'a alquru din nan abin da ake nufi da shi ne jini um to kaga anan gurin lokacin da ya sake ta cikin tsarki sai jini ya zo ya yanki ɗaya kenan wani jinin ya sake zuwa ya yanki biyu kenan wani jinin ya sake zuwa uku kenan sannan to ne sannan ta fita daga cikin gida kaga ko ummat to wannan muqaddara lafazi ne mujmal la'anna al-qur'a yadullu ala al-hayd wa yadullu ala at-tuhr to wannan mujmal din ya za mu samu bayanin sa dole duk mujmal sai an samu me al-mubayyin dole a samu lafazin da ya bayyana shi cikin qur'ani ko cikin hadisi sai wajen sun so ce wannan mujmal ne yana da abin da ya bayyana cikin hadisi manzon Allah ya ce wa wacce matar da ta zo tana cewa in mumra'atun ustahabi sai manzon Allah ce da ita da'is salata ayyama aqra'iki ki dinga yin sallah a kwanakin ne jinin ki na al'ada kin saba kowane wata da kwana bakwai kike yi yanzu kuma sai ya rikice kawai gaba ɗaya ma jini ba ya yankewa sai manzo Allah ce kowane wata sai kike ga kwana bakwai din nan da sun wuce jinin al'ada ya wuce wannan da yazo ya zama na istihada ba zai hana ki sallah ba akra wato sai manzo Allah ya fassara alqur'an din ne shine ne jini kenan to wato a tabbata dai akwai al-mujmal akwai kuma al-mubayyin sannan waz-zahir wal mu'awwal akwai az-zahir ana karanta az-zahir kar ku manta wannan fa abin da muke kirdiga su ne zamu zo mu yi ta'arifin su daidai ko zai kawo su nan gaba amma dai wannan yana daga cikin abin da ake karantawa a cikin usulul fiqh akwai az-zahir akwai kuma al-mu'awwal mene az-zahir um lafazi yazo dan bayar da ma'anoni guda biyu a dan bayar da wata ma'ana amma kuma nan take isar da wata ma'anar da ba ita aka kawo ayar dai ita ba ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ya ce dangane da kafirai waɗanda suka halatta riba yace wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba wannan bangare ne na aya amma ne na farkon aya alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كافرون سكت إنما البيع مثل الربا إنما البيع مثل الربا كل ربا أن الكلمات sai Allah ya mayar musu da martani da jumlar wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wannan ita ce da'awar su qalu inda mal bai'u isma riba wato inda dan da kafirci ya fito karara idan aka ce zaidu kaman farin wata yake ana nufin wajen ne zaidu kaman teku yake ana nufin wajen ne sauta sauta to kaga a nan gurin da aka ce zaidu kaman da muka so kwatanta zaidu da fari sai muka nemi abin da yake farinsa duk an yi ittifaki a duniya sai muka ce zaidu kaman sa yake to ga kaida idan na ce zaidu kaman farin wata yake wajen haske abinda nake nufi farin wata na da haske zaidu ma na da haske sai dai kullum wanda aka kamanta haskensa bai kai na wanda aka kamanta shi da shi ba a nan wane ne aka kamanta zaidu aka aka kamanta shi da mai farin wata wato zaidu shine almushabbahu farin wata shine almushabbahu bihi cikin su waye fi rabo mai tsoka na haske المشبه به أوفر حظا من المشبه to a nan gurin sai kafirai suka ce innamal bai'u misalu riba abinda suke yi kamar ita ribar ita ce halal ka'ida kasuwanci kama yayi da ita sai shi ma ya zama halal ma'ana wanne ya fi cancantar halarci tsakanin albai'u da arriba a cikin da'awarsu arriba ce ma ta fi cancantar halarci wato ita fi cancantar ma ta zama halal kawai kasuwanci ya zo ya rabu da ita ne da ya ɗan yi gama da ita za ka shi ma jaza eh halalun halalun ka ga da kafircin wato inda yake da girma ba su ce ba riba ta yi kama da kasuwanci domin in sun yi haka sun tabbatar da kasuwanci ya fi cancantar ne halatti riba ta zo daga bayan sa ta yi kama da shi a'a sai suka nuna ita ribar ma ita ce al'asul wa huwa al-far'u sai Allah ya musu da martani ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba to wannan lafazin na halallahu al-bai'a wa harrama riba zai ɗauki ma'ana guda biyu الدلالة على حل البيع وحرمة الربا نولي bisa ga halaccin kasuwanci da haramcin riba wanda duk wanda ya kalla shi zai fara fahimta ma'ana ta biyu nafyul misliyyat bayn al-bay' wa riba kore kamanceceniya su sun ce sun yi kama ta Allah yake so ce ba su yi kama ba sai cewa halallahu al-bai'a wa bainahuma fa idza kana hadha shay'u halalan wa dhaka shay'u haraman فكيف تعقد المثلية بينهما لا تتم المثلية بينهما بينهما با عند ذلك من تيكين لا تفعل تكانون معنى آير shin ta zo ne don nuna halaccin kasuwanci da haramcin riba a salatan ko kuma ta zo ne linafil misliyati bainal bai'i war riba a hakikanin gaskiya ayar ta zo ne لنفي المثلية بين البيع والربا أصالة ثم دلت على حل البيع وحرمة الربا تبعية ina fata an fahimta cikin ababen nan guda biyu wanne zai fara shiga ayar sannan ɗayan ya bi shi wanda zai fara shiga cikin ayar shine mai kore kamance ya tsakanin kasuwanci da riba shi aya take ne kuma nan take kuma sai ta nuna mai halaccin kasuwanci da haramcin riba tabaiyatun kenan wannan ya zo ne daga baya amma wancan shine asali ina fata an fahimta to idan malamai sun zo na usulul fiqh sai su ce dilalatu hadhihi al-aya ala nafi al-misliyyah bayn al-bay' wa riba hadha zahirun amma dilalatuha ala حل البيت وحرمة الربا فهذا مؤول ina fata an fahimta shi ne al-zahir wal mu'awwal da'iman al-zahir abinda aya ta iya daukan ma'ana ta iya daukan wani wanda ya furin jayi sai a ce masa zahir wanda kuma lalle zai shiga cikin ayar sai a ce masa mu'awwal haka suka saba haka iya fankihu ma taba lakum min an-nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum to a nan gurin me ya baka sudin zuwan wannan ayar dole dai ko dai mu ce ayar ta zo dan ta zamu na lasisi na halaccin auren mata biyu uku uku hurhudu idan zabi adalci haka ayar ta zo ni turin ko kuma ayar ta zo don ta nuna cewa mutumin da duk yake da wata mace da yake rukunta a hannunsa shi ne alwalinta ba muharramarsa ba ce shi ne ke rukunta don marina ce zai aurar da ita to ba shi halatta ya aure ta sai inda sharɗin zai mata adalci wajen sadakinta da rike ta ina ba za mu fahimta domin hadisi ya zo cikin sahih bukhari umma da aisha take cewa asalin ayar tana magana ne ga larabawa da suke da wata al'ada mutum yana da baiwa a yana da wasu dukiya wakilci a hannunsa tana da dukiya ga ta kyakkyawa sai yake kyakkyakun don ne tun da bayan harrama ta wace zan aure da ita ga wani bari ni aure ta da kaina amma yana nufin ya aure ta don ne don dukiyarta don kyanta kuma wajen ba da sadaki sai ba da sadakin da bai kai nata ba don kasan sadakin da suna bunƙasa gurgudan kyanta da sauran misali sadakin ta ya kamata a bayar da dubu ashirin sai zai bayar da dubu biyar tun da shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai karba sai aka ce da halatta ku wannan ba wani kurkun Allah ta kusa cikin zuwa ba in dai ba za ku musu adalci ne wajen ba su sadakun musulmi da ya dace da irin nasu ku je ku aure a wani gida fankihu ma tsaba lakum min nisa'i ku je ku aure a wani gidan adadin da kuke so masna wa sulata wa ruba to kaga ayar sai ta yanto ta zo ne dan nuna wa waɗanda suke rike marayun da ba muharraman su ba cewa in dai ba za ka yi mata adalci ba don su daki to ka je ka aure a wani gida ka kyale wannan din in ko za ka mata adalci ba to ka aura ayar ta zo don ta nuna haka a salatar amma kuma nan take sai ayar ta nuna halaccin ya ku mazaje ya halatta ku auri mata biyu biyu ko uku uku ko hudu da sharɗi in za ku yi adalci to cikin waɗannan ma'anonin guda biyu da na farko da muka faɗa da na biyu wanne ne wanda ayar aka kawo ta don shi na farko na biyu kuma an fahimce shi ne karkashin ayar bayan an karanta mu hukunci to kaga na farkon sai zama shine ne zahir na biyu sai zanto shine haka haka da yana da yawa cikin alkurani kaga idan mutum da zama sun zuci fa ya fi yanzu ɗanɗanan mutu kawai sai da aka karanta maka lafazza kana maimaitawa wanda gane da ke cewa wani musulmi na lijirafati da wankan kana ta yi ta baka wal af'al da aiki da dan adam ke yi menene hakikanin alfi'ili dan saboda sukan ce wai a tarku hannun san mafi ilin ko lau san mafi ilin lallai ina tashi ina sallah na yi aiki haka na kowa ka wani in na yi azumi na yi aiki in na yi aikin hajjima na yi aiki amma in na nisanci jiya na nisanci shata na nisanci zina hal haza yusamma fi'lan ko la yusamma fi'lan at-tark hal yusamma fi'lan eh fi'il ne a me san ta fuka yi ne baka baka tashi ka je kai ga aiki ne aiki amma da shi sai baka yi baka kana zaune haka to mukaddara sai mutum bai yi sallah ba rashin yin sallah yusan ba ta iran sai mutum bai yi aikin hajji ba rashin yin yusan ma ta ilan a tark hajji yusan ma ta ilan mas'ala ce da ake karanta ta cikin usulul fiqh ko shakka babu a tarku shi ma yusan mafi ilan a tarku a mutumin da mukaddara bai sha giya ba bai yi zina ba bai yi kaza kaza ba duk wannan bai yi aiki ba kenan to bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yi kaza ba kun hisabi ko ba sannan kuma yace nabiyyu kuma yawmal qiyamati kuma kuntum ko ko nabiyyu kuma kuntum ta'malu saboda ka kaga anan gurin a farko san masu ilan har ma suna kafa hujja da cewa ga akwai ayoyi da suke kafa hujja da su ba zan iya sanar su bane amma suna kafa hujja da lokacin da gazzatul khandaq da aka zo ana yin katar rami da za a zagaye madina da shi inda ake tsammanin bullowan kafarai sahabbai suna cewa la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu فذاك منا عمل مضلل sai suka ru'uduhum sammahu amalan suka ce la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu fa dhaka minna amalun mudallilu ko mudallalu in dai har muka zauna muka kyale annabi na ta aiki shi kadai to wannan zaman namu ya zama mummunan aiki ma'ana a tarku sai suka san wasu suna ne al'amal والناسخ والمنسوخ yana cikin abin da ake karanta wa usul fiqh annasikh da kuma al-mansukh wato a gane aya da ta shafi a gane wanda aka shafi hadisi da ya shafi a gane wanda ya shafi to anan gurin za a zo a yi magana akan annas hakikanin sa ta'arufin sa da menene dan sa sannan shin aya tana shafi aya an yadda hadisi na shafi hadisi an yadda amma shin aya na shafi hadisi shin hadisi na iya shafi aya sannan kuma za a zo almutawatir zai iya shafi almutawatir al'ahad zai iya shafi al'ahad almutawatir zai iya shafi al'ahad amma shin al'ahad zai iya shafi almutawatir ko ba zai iya shafi shi ba da waɗannan masa'il ne da ake karanta su cikin usulul fiqh sannan al-ijma me ya hakikatul ijma da kasa kasan ijma'i ijma'in sahabbai ko na tabi'a ko nan da su zo bayan su sannan alfaz da ake amfani da isu wajen hikaito ijma'i a ce ajma'u a ce ittafaku duk wannan yadullu ala ala ijma amma la a'lamu fi zalika khilafan ni ban san wani sabani akan wannan ba shin fadin wannan na nuna hikaya ta ijma'i shafi'i ya zo ce la a'lamu fi zalika khilafan ban san wani sabani kan wannan ba sai mu ce shafi'i ya ce an yi ijma'i shi dai ya kore sunan khilafi a karan kansa amma kila wani sa ya san an yi khilafi um al-akhbar sannan labari da akwai labari da zai zo cikin alqur'ani labari ne kawai ko kuma labari amma ma'anarsa kamar umarni alkiyas ana karanta kiyasi tare da bangarori guda guda wal masifu wal masifu alaihi da kaza da kaza da sauransu da al'illa da alhukum alhazar wal ibaha lafazin alhazar hana ka wani abu ya sha wannan da annahi da kuma al-ibaha halatta maka wani abu duk wannan karanta ne alhazar ne al-ibaha duk na cikin بابك انا اصول الفقه ترتيب الادله جيرا الدليلين وصفه المفتي بالصفه من بعد فتوى وتعيد الصفه كما تسامي والمستفتي شيء نما اي مس فتوى وانين يكي نما اي مس فتوى واحكام المجتهدين ده كنتم ده كنتم كنتم في da alaka da mujtahidai duk wannan na cikin abubuwa da ake karantawa a usulul fiqh na fata alhamdulillah wannan a takaice shi ne dan abin da za mu iya karantawa yau don muna kan rubuta tafiya a hankali zai zo dauke su illa fillar ki don wannan na gaban a kasamul kalam yana da muhimmancin da abin buga masa misali don saboda ya fi ya fi alaka da luga musamman bangaren nahawu da bangaren balaga sama da alaka da usulul fiqh amma malamai suka kawo wani mabahas da yake da alaka da luga a cikin usulul fiqh dan su nuna maka cewa duk abin da za karanta na shari'a inda baka iya larabci ba ka iya karanta shi saboda ka duk wanda zan to dan adawar nahwu dan adawar sarfu dan adawar balaga to kamar ba zai samu nasibi da ya kamata ya samu ba cikin ulumul shari'a ilmomi na shari'a dole sun fi a sallarci dan sai zai maka aka samu kalam أقل ما يرتوى منه الكلام اسمان اسم وفعل اسم وحرف حرف وفعل haka duk waɗannan mabahiz ne ta ta'allaka bil nahw aw al balaga sannan za a zo al haqiqa wal majaz duk wannan laha alaka bil balaga lakin al ulama yatahaddathuna an hadhihi al umur fi kutub usul al fiqh للدلالة على أن الأصولية لا تتم له المعرفة الكافية بأصول الفقه إلا إذا كان له إلمام باللغة العربية لأنها هي الأساس لأنك تتعامل مع الألفاظ النكرة في سياق الشرع وأنت لا تدري ما هي النكرة لأنك ما قرأتها في النحو النكرة في سياق النفي أنت لا تعرف ما هي النكرة وما هو النفي لأنك ما مارست النحو kaga duk waɗannan matsaloli ne da mutum zai cika rayu to sai sun ko ga takuɗa waɗansu ɗan yan ta za ta yi mahiyar na kira da na kama kara ta hafin nahu an nasira fi siyaƙin nafi an talata a rikma hiyar na kira mahuwan nafi da na kama marassan nahawa kaga duk waɗannan matsaloli ne da mutum zai cika rayu to sai sun ko ga takuɗa waɗansu bangarori ko babukan da sun fi alaka da usul da lura amma a cikin bayani kan usulul fiqh ina ga sai mu daka ta nan gurin ko a karka zo tambaya karka zo tambaya karka zo tambaya karka yi tambaya cikin da ba karanta ko haddace su akwai wanda ya haddace ka haddace ban da kai ba mun samu mutum ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas karfe ne daga su biyu mutum takwas sai aka samu tara goma wancan safin da an samu mutum mutum goma haka mata a ce kullum ana ana dan matsawa gaba malam karanto mana bijikai inda ka haddace karanto mana
والعلم لفظا للعموم لا يخفي والفكر مفهوما بل الفكر أخف
lam yukhaf لم يخف والعلم لا معرفة المعلوم والمتابعة الوصف المحسوم والجهل كل تصور الشيء على إلا فوصف الذي فيه على وقيل حد الجهل فقد العلم مطابقة الوصف في المحسوس
وقيل وقيل حد الجهل فقد العلم
بسيطا او مركبا ولو مركب الكبسين تثبته في كل ما تحت الثرى ترتيبه في كل بكل ما تصورا ما تصور في كل ما تصورا والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول
او باكتساب حاصل فالاول أو باكتساب حاصل فالأول او باكتساب حاصل فالاول أو باكتساب حاصل فالأول كالمكتفى بالخواص الخمس كالمستفاد كالمكتفى كالمستفاد ها.
بالمكتفى
مم.
بالخواص الخمس بالشيء أو بالزوج أو باللبن جميل قال بيت ده والسمع والابصار والإبصار ثم الثاني
ما كان موقوفا كان موقوفا على الإله ممتاز lura da inda ya tsaya قل ما يتلف قل ما ي- يا ما يتلف كي مم. مم. والظن تجويز امرئ نعم مرجها مم. فالراجح المذكور ظنا يسمى مم. والطرف المرجوع يسمى وهما مم. مم. مم. معنى بالنظر معنى بالنظر مم. للفن في تعريفه مم. مم. مم. مم. جميل نعم آية- بسم الله ما لما سامع بسم الله هم؟ كويس كنا ده عزيزة بسم الله بسم الله كده
فإننا معرفة المعلوم بقابلته والشيء المحمول والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على مم.
وقيل حد الجهل فقط العلم بسيطا أو مركبا فالسنة بسيطا او مركبا بسيطا أو مركبا فالسنة والعلم إن بسيطه بسيطه في كل ما تحت ثرى ترتيبه في كل ما تصور والعلم إما لاضطرار يحصل أو لاكتساب هاتف فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالشم أو بالذوق أو باللمس وسمع والإنكار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال ya isa ya yi kyau malam mata wanne a kawo kuri na'am wani karfa to ya za ka duba ka ce a kuma kai haka a cikin mutum ya ai Mm. كما لما ظلم ظن يسمى يسمى وهما مم. مم. مم. مم. معنى بالنظر مم. مم. مم. مم. جميل جدا والعلم لفظ للعموم لم يخط للفقه وتشيء إلى أن العلم لفظ عام لم يخص للفقه باء كيف أن تشد معنى فقه domin fikihu ma'anarsa ta fi sakaituwa sama da ma'anar al'ilmu al'alimu bil fikihi wal alimu bil tibbi wal alimu bil handasa wal alimu bil nahyi was sarf wal balagati wal alimu bil tafsir kulluha kulluhum ulama kowanne ya yi masa alim amma ba a cewa alfakihu sai da wanda ya gane hukunce hukunce na shari'a kadai masanin nahau ba za a ce masa alfakihu ba huwa alimin laysa faqih haka masanin tafsir ya yi masa alimin laysa faqih haka masanin likitanci ko abin nan wato da ta ce shi anan kamar yadda muka karanta lafazin alfikihu akhas lafazin alilmu a'am حين والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما تفكر أظن لا فهمت باء كيف أنشاء العلم بفقه آه بل الفقه أخص الفقه يتضمى أكيد أنشاء وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم وأن تعريف لنا العلم إذا أنت ما هو العلم وأن تعريف الفقه معرفة المعلوم انتاد قبل وصفه محسوم ومعرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ومعرفة الشيء على حقيقته sanin abu a yadda yake to wannan shine ne ilimi shine wa ilmu na ma'rifatul ma'lum ilimi a wurin mu shine wato sanin abin da yake sananne an san shi in ta da kallu wasihi in wannan sani din ya dace da siffarsa almahdumi siffarsa ta dole a ce maka ka saura kuma a ce eh sai ka ce ta ce faɗa mana siffarsa sai ka ce kasa biyu da rubu kuma yana da siffuki ka ga wannan da saura kuma ba ko ba haka ba ka saura kuma ya yake kafafunsa hudu kuma dogo ne yana da dogon wuya kuma yana da tozo wani lokacin daya wani lokacin biyu to lallai duk wanda ya bayyana haka ya saura kuma domin da annahu wasafahu ala ma huwa alaihi fil waqi' wasafahu bi wasfihi al-mahsud sifatta ta dole wadda duk inda da kuma yake sai an samu dogon wuya ba ta dole da kuma da jiran wuya ba duk inda da kuma yake da kafa hudu ba ta dole kafa uku ko kuma da su suke ba to kaga wannan ya siffanta abu da siffarsa ta hakika wal jadu qul tasawwuru sayya ala khulafi wasfihi alladhi ala idan an ce ne al-jahl wannan shine ta'arifin sa تصور الشيء من با من بمن في أدرس الدروس فكان معرفة معرفة الشيء ده تصور الشيء على خلاف وصفه دي شركة تصورا كانت أوجع أيدي يجب الذي به على وند ده وند أبو يدعو كيف كيف كذا في السفر ده بها النبا وقيل حد الجهل فقد العلم وكان سبع لما سمي تعريف الجهل كتكو فقد العلم بسيطة لو مركبا قد سمي وأن بسيطة حال لي حال نبي لا العلم فقد العلم ولا الجهل فيه حد الجهل كنا wato basitan hal ne na aljahal shi aljahal din basitan yakan zanto aljahal basit aw murakkaban ko kuma almurakkab akan ce haza jahilun basit wa haza jahilun murakkab kad sunni hakika duk an kira shi da wannan sunaye wato aljahil basit shine la yadri wa la yadri annahu la yadri annahu la yadri bai sani da kuma ya san bai sani ba an gane ku amma wanda yake aljahil murakkab shi ne la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani da kuma amma bai san bai sani ba wanda akwai kula da tare da shi ka ko shakka ba jahil basit shi bai sani ba kuma da ka san shi ne ce bai sani ba shi ne ce basitu hu fi kulli ma ta fassara wannan aljahil basit kenan a ce ka san da abin da ke cikin kasa ka ce ne ban sani ba abinda kake takawa ga sunan jiwa ba kowa ne yasa abin da ke cikin kasa ba ba zai yi mutum ɗaya ya san duk abin da ke cikin kasa ba to kaga da awarka cewa ban sani ba wannan shine aljahlul basit la tadri wa akhbarta bi annaka la tadri fa hadha huwa aljahlul basit da annaka ta'tarfu bi annaka jahilun bima su'ilta anhu to wannan jahilci ne dama dama kenan wannan mutum bai sani ba ko bai san bai sani ba dan zai buɗe ko ya san bai sani ba to kaga wannan zai bude masa hanya ne ne ya zai yi sani tartibuhu fi kulli ma tushira abin da yake nufin jami murakkab shine tartibuhu jahili da tartib fi kulli ma tushira shi da duk abin da ka suranta a zuciyarka sai ka dauka haka yake kai kuma ka faɗa abin da duk zuciyarka ta dauka kaza ne sai ka dauka kaza ne kuma a ita rigima da kai a kan haka kaga baka sani ba amma baka san baka sani ba والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل كالأول أجل يسوله العلم حاصل العلم في علم حاصل يكن ثبت لي إما باضطرار كل تهي اللرورة شيء يحصل يكن ثبت باضطرار أو باكتساب كوكما تهي النعمة وتقال يا كفا متى اللي يجرى نوع العلم الضروري والعلم المكتسب فالأول في نفر كوتن العلم الضروري فالأول في نفر كون كالمستفاد بالحواس الخمس كما أظن أكي إيه فائدان تسأكي إيه فهمت ستهنير كفوتي إن لم بدابير بالشم تهني الشاقة دهنسي أو بالذوق كوتن تناوى دهنسي أو باللمس كوشا فسد هنو والسمع ko da ji wal ibsari ko da gani to wannan shine al-ilmu ad-daruri thumma tali sannan shi na biyun al-ilmu muktasab ma kana mawqufan ala istidlali shine wanda ba iya gane shi sai hanyar kasa dalili ta hanyar nazari da bincike wa haddu istidlali kun ma yutali kun ma yujtali kar wani tambaye ka menene al-istidlal sai ce wa haddu da istidlali idan kana son ka san ta'arifin istidlali dan akan ce ma haddu shay'i ma ta'arifin shay'i kullu zalika bi ma'anar wahid an gane ko idan na ce bayyin lana ta'arifa sala bayyin lana hadda sala dukkan sun ne ma dasa ɗaya ne haddu shay'i shine ta'arifu ta'arifu wa haddu wa haddu istidlal idan kana son ka san menene al-istidlal kul ma yujtalib lana dalilan ka ce shi da abin da zai kawo mana dalili an tambaye ka hukuncin azumi sai ka ce azumi farilla ne menene dalili istidlal din kenan sai ka kawo dalili fadin Allah ta'ala ya hunda zina mun kutiba alaikum siyam aka ce ma wajhul dalil ma ma ma ma wajhul istidlal dalil imanu kawai ka ce ya hunda zina kutiba alaikum siyam sai mu ce da annahu qala kutiba shi ko lafazin kasada da kutuba duk inda yake cikin qur'ani ko hadisi yana nufin wajibi sai an an samu karina ta cire shi daga wajibi ta koma ne Allah ce kutuba alaikum alqisasu fil qatl كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من وصية لوالدين والأقربين بالمعروف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره لفظ كتب كو كتب دي إن يبتدي القرآن هنا من واجب هذا هذا هو الاستدلال أم ذلك ما يستجيب لنا دليلا abin da duk zai jawo mana dalili murshidan da zai shirya da mu da nasu duk dangane da abin da aka neme mu wannan shine al-istidlal wa dhannu tajwiz mari'in amrayn murajjihan li ahad al-amrayn abin da ake nufi da zanni ta fuskar tarihi shine mutum zuciyarsa ta daukan masa abu da kishiyarsa ko adabe guda biyu amma yana da rinjaye da daya kan daya abin nan ko zama kaza ko kaza amma na fi tsammanin kaza ne to wannan ringayarwa ta zo ne azzanni su ke hakan ya zama alwahami farrajihul mazkuri zannan yusma duk abin da ke shine mai ringaye ana ambata shi da suna azzanni wa tarful marjihu yusma wahama bangaren da baya da ringayen shi kuma da kiran shi da suna wahabi shine yusma na faɗa turan dan kamata ya ce yusamma amma sai ce ne muku da saboda ne darura ta baiti wanda mun so kare idan yake musamma amma kaga lafazin yi suna ai yana bada wata ma'ana ne daban ba yana nufin sa suna ba sai dai kawai a ce yana bada sifa kawai sai dai duk wanda karanta zai fahimci ne cewa eh larura da ruwa sai ta sa ya faɗe shi haka amma da musamma zai ce domin daga at-tasmiya ne yusammahu yusammihi tasmiyatan at-tasmiyatu kaga dole sai an sami abin nan amma sama wasu shi kuma daban ɗaukakuwar abu a sumu ɗaukaka isa sarakunan saudi ake sai sahibu sumu ya shakku ta haririn bilari juhani ya abin da kuma da shak tabbatar da ababe guda biyu ba tare da rinjaye ba abin da kila kaza ne kila ba kaza ba ne ka kasa rinjayar da bangaren kaza ko kuma ba kaza ba shi ne bilaru zuhanin ba tare da rinjayar da mai wahidin ɗaya daga cikin ɓangarori ba haifu sawal amrani yayin da al'amuran guda biyu suka zama daidai da juna wannan shi ne a shak amma usulun fiqh na nan bin nazar lil fanni idan ka dace usulun fiqh to wata ma'ana ce ta hanyar kallon shi fannin fi ta'arifihi wajen ta'arifinsa fal mu'tabar abinda ake nufi da hakan shi za ka cikin da ake nufi wato cikin usulun cikin shi ne turkul fiki a abi mujmala turkul fiki shi ne muka ce adillatul fiki dalilan fiki sai ce a abi mujmala ina nufin adillati yani adillatul fiki ijmaliyya kamar da mu ta mana tun farko kal amri aw kan nahyi bil mufassala kamar ka ce al amru lawjud wan nahyu للتحريم بل مفصلة بند جانب الجارجاري جانب أدلة الفقه إجمال سنة لأصول الفقه ɗaya daga cikin abubuwa na usul fiqh kenan wa kayfa yustadallu bil usul sannan da gane yadda za a kafa hujja da dalilu da da da usul fiqh wato gane sharuɗan ne sharuɗan ta'amuli da adillatul fiqh kamar yadda nake a usul fiqh ya kunshi bangarori guda na uku abu na farko alqawaid al'amma abu na biyu kaifiyatul istidlal bi hadhihi alqawaid al'amma abu na uku halul mustadilli wa huwa al-mufti to kaga ya kawo al-adill al-amma da yake turkul fiqi a'anil mujmala kal amru aw kan nahy bil mufassala sai kuma kawo wato kaifiyatul istidlal sai ce wa kayfa yustadallu bil usul da kuma gane yadda za a kafa hujja da usulul fiqh sai kuma abu na uku wal alimin ladhi huwa al usuli da kuma malamin wanda shine usuli masanin usul fiqh ma'ana al mufti kenan ko al mujtahid wannan shine abin da muka dauka satin da wuce zan karanta mana na wanda muka yi yau kuma kafin sati ne za su kuma a haddace amma su za su da yawa أبوابها عشرون بابا تفرد وفي الكتاب كل كلها فتورد وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لهو عما أو خس أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ما به قد انفسخ كذلك الإجماع والإخبار مع حبل ومع إباهة كل وقع كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة والوصف في مثل ومستفت أعرف وهكذا أحكام كل مجتهد أنا كنا درسوا من يوم إيه؟ akwai kari wani ko babu zuwa yudu walwasu fi muslim wa mustafin uhud dole ku rubuta ta uhud sai ku rubuta wa haka za a samu kulli mujtahid cikin tafsin rohid an gane ku wa haka za a hakamu kullu mustahid kaza ahkamu kullu mujtahid wannan haka ne ke yi amma wanda ba nashi ba haka bane sai gyara da sensor والوقت في مسلم ومستفت عهد وهكذا أحكام كل مجتهد sai walwasu fi mutum wa mustafin to ai sai dai su mai lalace a dai sun bai tsaya buke wa haka za a haka mu kullu mujtahidi uhid ai ba zai yi ba ba zai yi ba yadda yake dinna haka za ku أبوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما أو خش أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواهما به قد انتفخ كذلك الإجماع والإخبار معه حظم ومع إباحة كل وقع كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة والوصف في نفس ومستف عهد وهكذا أحكام كل مجتهد أبوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما أو خف أو مبين أو مجمل أو خف أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواهما به قد انتفخ كذلك الإجماع والإخبار مع حضر ومع إباحة كل وطاع كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة والوصف في نفس ومتف عهد وهكذا أحكام كل مجتهد أجهك يا إيكو وعليكم السلام ne? aina أو ظاهر معناه أتو أكسكولي لكي أن أباني أو ظاهر معناه با ما أتناه با ما أتناه أيضا لا رسول معناه نعم duk za a ga wannan gaba ai wannan ba ya ce maka ya kawo musu daidai bane ba zai su kawo su nan gaba alhajar shi ne a hana ka yin abu alhida al'idaha kuma halatta maka ya halatta ka yi wanda sai dai mun zo tafsiri ke da wani darasi ne ba na tafsiri ba na'am ana hau a ka kuna wannan ana bin abubuwa a hankali ana bin abubuwa a hankali yadda mutum zai fahimta in muka kama littafin in muka gama littafin al'ajiruliya in sha Allah littafin da ya nan gaba zai zanto wanda za a rika hadda ne a bayan wannan zai damu damar mu tamridin haddar wanda wanda ya saba da yanzu cikin ikon Allah kafin nan kafin wani lokaci za a kammala littafin nan kuma ya zanto mutum ya haddace wannan ajiyar din Allah karamar riba bane ba domin lokacin da ka haddace abu tattafiya an tastahabira fi kulli zamanin a rasta da ka tashi suna abin kasa ka kawo ka yana taimaka mutum har da ba karamin abu bane ba eh zai zo nan gaba ai yanzu ya amfade mu ya faɗe su ne kuma zai zo dauke su ɗaya ko wanda ya maka tarifin sa da bayanin sa haka na ce tun dazu yau amma ka fahimci cewa lalle akwai babuka cikin usul fiqh cikin sa akwai al-hawr wa akwai al-ibaha ko akwai masail cikin usul fiqh cikin sa akwai al-hawr wa akwai al-ibaha masail ne na usul fiqh da ake darasu su a cikin usul fiqh kace ne eh bajira kazalika ne kazalika ne a darasin ne da makaranta? كذلك الإجماع والإخبار مع مع أقول كلمة مع حجر وما إباحة كل وقع نعم kasar ne
kuma da hadisi da kuma wani mawujin wannan da ake yi a nan wai jini ba
waye cewa madina waye ya bin ba madina ba wannan haka suka faɗa kuma sai ka gaskata ta su sun sun faɗa sai kuma ka gaskata ta su kuma ka ga kalmar ka cewa ake yi ma'ana duk shekara ana nan ana cewa bilbaz maulidi بسم الله تعرفان yadda za ka yi tudani shi ne idan ka san da ya ta'arifin gida domin shi ta'arifin abu shi zai ware maka abin tsabarsa da abin da ba shi ba kenan in ka san me ya ta'arifi bid'a shi kenan mutum ne da san san ta'arifi bid'a ba shi kenan to kuma ne za su bar shi a kwana wannan kuma su da wani darasi insha Allah ta'ala na'am eh ban ji ba بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تشير ايه abin da yake nufi da aljabin da su shi ne mutum ya jahilci abin da ke cikin ƙasa don kowa ya san bai san abin da ke cikin ƙasa ba kasancewa ka ka san baka san wannan ba ya zama jahilci amma ba su amma duk abin da aka faɗa ka ce ka sani ya zama jahilin murakkab kenan baka san abu ko baka san baka sani ba mutum zai karanta lo shari'ar zamani a yau kawai don ya karanta ya ci abinci kaga wannan baya da manufa a rayuwa amma idan yana karanta shari'ar zamani a yau da manufar ya fahimce ta don ya yi amfani da ita ga waɗanda suka yi imani da ita wajen karewa musulmi haƙƙinsu ta'iwa zuwa kama wani musulmi yanzu da laifi ba ya da dabarar da zai kare kansa kuma za a zalunce shi hukuncin za a yi masa kai kuma ka karanci lau ka je kai balantiya za ka ba shi kariya kauta fi sabilin da a sanadiyar saninka da wannan shari'a har ka ba shi kariya ka rage masa cutar da za a yi musu ko ka wanda ita gaba ɗaya ko ka rage yawanta alhaƙiƙa ya yi daidai wannan wato inda manufar take manufar karatu da yadda mutum zai aiwatar da shi a nan ne ake samun illa da yawa daga cikin malamai sun yi rubuce-rubuce da ba da fatawa dangane da halaccin karatun lau amma da manufa halaccin karanta tsarin tattalin arziki na bature amma da manufa manufar mai tabbatar da gyara kawar da barna bayar da kariya ga wanda aka zalunta kokarin tabbatar da laifi ga azzalimi don hukunci hau kansa inda wannan manufar da ya karanta babu laifi a kansa amma da kawai ya karanta tsarin tattalin arziki na bature don ya samu hanyar da zai ci abinci kadai ko ya karanta lo kawai don ya samu hanyar da zai ci abinci kadai wannan baya da manufa a cikin addini sannan kuma yana da hadari abin da ya karanta tunda irin wannan za ka kai shi ga yayi imani da abin kuma mun gama da wannan matsalar sosai a yankunan tabbatar da shari'a ta yadda aka rika samu wanda suka rika fitowa suna ganin yin hakan bai dace ba a wannan zamanin to kaga wannan hadarin shine tun manufar ta karatun wancan da ba manufa ta kyakkyawa ba sannan ba su da foundation na karatun addini da tarbiyya ta musulunci lokacin da suka karanta wancan sai tasiri a kansu har suke ganin shi ya fi dacewa ya aiki da shi ba dokar Allah ba waɗansu kuma suka da ganin ah to yanzu idan za a mayar da ƙasa ta rike da za a aiki da dokar Allah mu da muka karanta dokar mu sar tsantsa shikenan ta mu ta yi expire kenan aikin ta ya kare saboda haka in ko za mu daina cin abinci to za mu yi rigima kowace idan kana tsaye da dokar Allah dan an tsaye da ita mu za mu daina cin abinci a madadin su yi tunanin canjawa su karanta dokar Allah din a madadin su tunanin wata sana'ar a madadin su tunanin wani karatun a madadin ma su tsaya masu kallashin da zaran an tada aiki da shari'ar musulunci a wata jiha cikin jihohin Najeriya wannan na nufin da bayan an haramta karatun lo dole a rufe faculty of law a universities din dole a rufe abin nan ma'aikatar shari'a na a karkashin jihohin mu dole a rufe higher court dole a rufe magistrate court da sauransu ba su tsaya ma sun kalli wannan ba ya za a yi mashin ɗin wannan da shari'a ta yadda shari'a ba ta cutu ba ga waɗannan kuma suna tafiya misali a yanayin ƙasa irin namu ba su tsaya sun kalli wannan ba sai kawai suke faɗa da shari'a ɗin da suna ganin za su su za su gani sun abinci ko za a zo wani layi na rayuwa wanda waɗansu ne suke da cewa ba su ba da su za su zo su suka wuri da surutu su yi hayaniya su ambaci sukun layi kuma kowa ya su yanzu kuma za a zo wani tsari da wani da zai ce qala Allahu qala Rasulullah su kuma su shiru suna kallo to su wanda wancan ya hakuri yana kallo shekaru 50 su yanzu ba za su hakuri ba na shekara 4 suna kallo to wannan zalunci kenan ko wannan kaga ya zama tauye hakkin ina dan adam kenan to tauye hakkin dan adam ne wannan to amma dai wato mu fahimta cewa lallai karatu da manufa shine babban abin da ake so duk matsalar mu a nan kasar yawanci yan boko mu suna yin karatu ne ba da manufa ba na yi lakta a wani kai mata ne suka taru kuma galibin su akwai yan boko nace da su a wannan jihar da muke da muke muku magana sun yi su kuke tsammanin mace suna karatun boko aka ce kusan tun da bature ba da mulkin kai ake karatun boko har yau maza kaɗai ko har da mata suka ce har da mata a ce to na ce to daga lokacin da aka samu mulkin kai zuwa yau duk ana ta karatun boko na mata a jihar ku a yanzu idan ina ce ina son gynec doctor qualified one gynec doctor likita take kula da matsalolin mata haihuwa da sauransu ko pediatric doctor mace wacce ke kula da jiyar yara ƙananan da sauransu wanda wannan shi yake dacewa da ya mace likitar mata ko likitar yara yan asalin jihar ku guda nawa za a samu ni suka yi shiru aka yi kallon shafi can dai aka samu guda ɗaya inda yana asalin jihar ce wata aka ce akwai guda biyu to aka zo ana musu ko yan jihar ce ko ba yan jihar ba ce ba a takaice cikin shekaru arba'in guda biyu aka samu na ce to mu ajiye wannan a cikin kunan da kuke zaune ma'aikatan banki nawa za mu samu mata sai wajen nawa suka daga hannu sama da ashirin ma'aikatan banki